وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna masu godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon halartar wannan majalisi mai albarka na masallacin da ke cikin asibitin koyarwa na garin azare jihar bauchi tarayyar najeriya majalisi da muke karanta sirar manzon allah sallallahu alaihi wasallam daga littafin nurul yaƙin fi sirati sayyidin mursalin wannan shine majalisi na saba'in da hudu a wannan yammaci na juma'a shida ga watan jumadal ula hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina yana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda yake daidai da takwas ga watan sha ɗaya na shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu babin da muke karatu cikinsa babi ne da, da mawallafin wannan littafi ya yi ta kawo mana misalai na irin izgili da cutarwa da mushirkan makka suka yi ta yi wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama bayan sun nemi ya kame daga aibanta allolinsu bayan sun nemi ya kame daga aibanta ababen bautansu manzan Allah bai yi hakan ba to wannan yasa suka ɗauki mataki na cutar da shi cutarwa ta fiskoki daban-daban cutarwa ta fatan baka da kuma cutarwa na aikace bai tsaya iya nan ba har da masa izgili da kuma izgiliwa abin da ya zo da shi na musulunci da kuma ƙur'ani to gabar da muka tsaya a kanta a majalisin da ya gabata shine irin martani da walid al-walid bin al-mughira ya mayar game da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da kuma abin da ya zo da shi wato alkur'ani wanda zahirin wannan martani nasa ya safa da abin da ke cikin zuciyarsa domin ya samu nitsuwa a zuciyarsa da gamsuwa kan cewar abin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya zo da shi ya fi ƙarfin ɗan adam sannan ya fi ƙarfin aljan kaga kenan dole dai daga gurin Allah yake wannan abin da zuciyarsa ta nisu da shi ke to amma tare da haka sai ya furta sabanin abin da ke zuciyarsa wajen tuhumar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da bokanci da kuma tuhumar alkur'ani da bokanci to shi ne Allah maɗaukakin sarki ya mayar masa da martani cikin surori guda biyu sura ta farko suratul muddathir zarni wa man khalaqtu wahida wanda ayoyin mun karanta su mun ga yanda Allah maɗaukakin sarki ya kausasa harshe dangane da wannan mutumi alwalid bin al-mughira da kuma yanda Allah bayyana mana sakamakonsa a ƙarshe da Allah ce sa'uslihi saƙar to sa'an nan kuma ayoyin da Allah maɗaukakin sarki ya bayyana mana siffofin wannan mutumi alwalid bin al-mugira kusan guda tara duk siffofi ne munana abun kyama abun kushewa to a ƙarshe nan ma Allah maɗaukakin sarki ya ce sanasimuhu alal khurtum wannan makomar sakamakonsa kenan wanda mun yi bayani kan ma'anar wannan aya sanasimuhu alal khurtum da yadda malamai suka fassara wannan aya din za mu masa alama akan hancinsa wadda hakan zai bata masa halittarsa da yake tinkaho da ita ta yadda duk wanda ya ganshi ba zai so ya sake kallonsa ba ibn abbas ya ce kuma hakan ya faru a yakin badar an farka masa hancinsa ta yadda aka wayi gari hancin ba shi da daɗin gani sai ya ɓata masa halittarsa fiskar sai ta zama ta lalace inda hanci yana daga cikin abubuwan da suke gyara fiska to wasu malaman kuma suka ce ma'anar sanasimuhu alal khurtum za mu masa alama ranan gobe kiyama akan hancinsa ta yadda duk wanda ya ganshi zai iya gane shine Walid bin al-Mughira da ya tuhumi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da tsafi alhali kuma zuciyarsa ta nitsu da gaskiyar abin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya zo da shi. Imamu Suddi ya ce alama ce Allah maɗaukakin sarki zai masa akan karan hancinsa ta yadda wannan alamar ba za ta gushe ba tana tare da shi har ya koma ga Allah wadda za ta ɓata halittarsa wannan fassara ta imamu suddi ta yi kama da fassarar da ibn abbas ya cewar za a farka masa hancinsa ya ɓata masa halittarsa to fassara kuma ta hudu wannan duk mun yi bayani a majalisin da ya gabata wasu daga cikin malaman tafsiri suka fassara faɗin allah maɗaukakin sarki sanasimuhu alal khurtum cewa za a masa alama bakar alama a fiskarsa khurtum anan duk da hanci ne amma ana nufin fiska saboda sautari da dama nassi yakan ambaci sashen abu amma abun yake nufi gaba daya misali fadin Allah madaukakin sarki ko fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewar wailul lil aqabi minan nar azaba ta wuta halaka ta tabbata ga digadigai shine bayan kafafu na daga wuta me yasa halaka ta tabbata gare su da azaba saboda rashin wanke su idan an zo alwala to iya digadigan ne za a kona a wuta ko kuma har ma abota digadigan kaga har ma abotansu amma sai aka ambaci digadigan kawai saboda su ne silar shigar ma abocinsu cikin hukuma da halaka to haka a nan ma da Allah maɗaukakin sarki ce sana simuhu alal kurtum ba wai iya hancin ake nufi ba fiskarsa gaba ɗaya saboda hanci yana daga cikin abubuwan da suke masu muhimmanci a fiska to shi yasa Allah ya ambaci hanci din amma Allah yana nufin zai masa alama a fiskarsa ya mai da fiskar ta zama baka kirin duk wanda ya kalle shi sai ga fiskar babu annuri ciki wannan ranar gobe kiyama wato za a masa alama irin alamar yan wuta a fiskarsa ta yadda fiskar za ta zamanto bakakirin ba ta da daɗin gani ta fi gawayi baki wannan alama ce daga cin alamomin yan wuta yau matabi yadda wujuhun wata suwar duju ranar tashin kiyama wasu fiskoki za su yi farare kal fiskokin muminai kenan masu bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka malaman tafsiri suka ce wa taswaddu wasu fiskokin kuma za su yi bakake kirin su ne kafirai da munafukai da yan bid'a inji malaman tafsiri to shi wannan alwalid bin al-mughira yana cikin waɗanda za a bakanta musu fiskarsu Allah ce amma alladhina suwaddat wujuhuhum akfartum ba'da imani fadhuqul azaba bima kuntum taksibun waɗanda fiskokinsu suka yi bakake sun kafurta ne bayan sun yi imani Allah maɗaukacin sarki ce za a ce musu ku ɗanɗana azaba saboda abin da kuka kasance kuna aikatawa da wannan gabar a nan muka tsaya dangane da kissar wannan mutumi alwalid bin al-mughira gabanin mu je ga misali na ƙarshe cikin jerin misalan da mawallafin wannan littafi ya kawo na mutanen da suka yi ta izgili wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma cutar da shi wannan kissa da muka dauki makonni kusan guda uku muna bayani kanta kissar alwalid bin al-mugira da kuma yanda Allah madaukakin sarki ya mayar masa da martani da kuma yanda ya ambaci makomarsa akwai darussa waɗanda suke masu tarin yawa da malamai suka fitar darasi na farko da za mu ɗauka ƙarƙashin ƙissar da muka karanta ta alwalidu bin al-mugira za mu fahimci cewar idan mutum ya wuce kima ya wuce iyaka dangane da neman abun duniya komi yana da limit dinsa yana da iyakansa to idan mutum ya wuce kima ya wuce iyaka dangane da neman abun duniya aka wayi gari a duniya ba shi da wani buri da ya wuce tara abun duniya zai zama burinsa a duniya 100% shi ne ga tara abun duniya banda shi ba shi da wani buri to wannan buri nasa wannan aniya tasa wannan manufa tasa abin da za ta gadar masa da shi shi ne girman kai da alfahar a duk lokacin da mutum ya zama ba shi da wani buri da ya wuce tara abun duniya wannan shine kawai burinsa duk wani shige da ficensa duk wani faɗi tashinsa duk wani kaikawansa ya ga ya tara abin duniya malamai suka ce in mun kula da kissar alwalid bin al-mugira za mu ga duk wanda wannan ita ce ɗabi'arsa to abin da ke gadar masa shine girman kai da alfahari kamar yadda ya gadarwa alwalid bin al-mugira alwalid bin al-mugira an wayi gari mutum ne mai girman kai wanda girman kan nasa nema ya hana shi ya karbi abin da zuciyarsa ta nitsu da shi na gaskiyar da ya ji daga gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama har ma ya mata kyakkyawan shaida to me ya gadar masa da girman kai da alfahari dukiya da yake ta faɗi tashin tarawa wadda kuma ta taru ɗin kuma ita ce babban burinsa a duniya to sai aka wayi gari hakan sai ya gadar masa da girman kai da jiji da kai wannan kuma ya hana shi karban gaskiya dama girman kai yana hana mutum ya karbi gaskiya alama ce daga cikin alamomi na girman kai mutum ya ki karban gaskiya kuma ya zama yana rena mutane fa abinda walid bin al-mugira ya haɗu da shi kenan ya kuma hana shi ya karbi gaskiya saboda haka diyan da Allah maɗaukacin sarki ya bude wa bawa taska na arziki na duniya kar ya rudu kar hakan ya rudar da shi dan zai kai shi ya baro shi diyan da Allah maɗaukacin sarki ya ba wa bawa matsayi a wannan duniyar da muke rayuwa cikinta kar wannan matsayin ya rude shi dan zai kai shi ya baro shi duk matsayin da kake da shi ka tuna cewar an asalinka daga ƙasa ne ma'ana asalin halittarka daga ƙasa ne ƙasar nan da muke taka ta da ita Allah halicce ka sannan kuma komin daren daɗewa cikinta za ka koma kenan duk dukiyar da ka tara kar ya ruɗar da kai kamance asalinka kan dukiyar ta ruɗar da kai kamance makomarka منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى haka Allah madaukakin sarki ya bayyana wannan kasar da muke taka ta ai ba a taka abu sai kasashi to ƙasar nan da muke taka ta Allah ce min ha ku daga ƙasar muka halicce ku ga kunan kun zama mutane mutum zai fito tsabtsabanin sha'awa amma kuma wa fiha nu'idukum komin daren dadewa cikin kasar za a mai da shi kayan da yake sawa ko da sun kai dubu haka nan zai tafi ya bar motocin da yake hawa ko da sun kai arba'in hamsin ɗari haka zai tafi ya basu ba zai tafi da ko mota ɗaya ba gidajen da ya gina a ban ƙasa ko da sun kai gidaje dubu ba zai tafi da gida ko ɗaya ba haka zai tafi ya basu yana da takalma ɗari biyar dubu ɗaya ba zai tafi da takalmi ko ɗaya ba agoganninsa nan duka haka zai bar su duk wani abu da ya mallaka yana da biliyan kaza a asusun ajiyarsa haka zai tafi ya basu naira ɗaya ba zai tafi da ita cikin kabarinsa to saboda haka kar dukiyar da Allah maɗaukakin sarki ya ba wa bawa dukiyar dama ta Allah ce ya ba da aranta wa bawa kar ta rudar da shi ta kai shi ta baro shi duk wani matsayi da bawa ya samu kansa a ciki kar ya rudar da shi ya kai shi ya baro shi kafin ya zo kan wannan matsayin ɗarurukansa sun tsaya kan wannan matsayin kuma duk sun tafi kamar yadda suka zo suka tafi shi ma ko ba jima ko ba daɗe zai tafi ya bar wannan matsayi in ma ko Allah ya kwace matsayin da ransa da lafiyarsa ba yadda ya iya wani ya zo ya hau kuma yana gani dole ya kyale ko kuma ko Allah bai kwace bare ya yi halinsa dole ɗayan biyu zai iya faruwa ko kuma yana da lafiyan yana da rayuwar yana kan matsayin amma ba zai iya tafuka komai ba Allah saukan masa da cutar da sai an ɗaga an kwantar sai a wayi gari da shi da babu ɗaya ku saboda haka mutum kar yana manta waɗannan abubuwa cewar shi fa mai rauni ne shi kasashe ne shi gazajje ne ɗan adam kasashe ne Allah shi ne kammalalle cikakke to saboda haka wannan yanayi da Allah maɗaukacin sarki ya halicci mutum a ciki cikin kaskanci daga ruwa wanda yake mai ƙarni mai tunkuɗan juna mutum yana tuno wannan khulika min ma'in dafiq yakhruju min bayni sulbi wat tara'ib ya tuno asalin halittarsa to wannan zai na an karar da mutum ya nisantar da shi daga jin alfahari ko kuma girman kai dangane da wani abu da Allah ya bashi na duniya wanda mallakin Allah ne subhanahu wata'ala to wannan darasi na farko kenan da zamu fita da shi karkashin wannan kissa da muka karanta ta ta alwalidu bin al-mugira darasi na biyu da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan kissa ta alwalid bin al-mugira za mu fahimci cewa girman kai da kuma ruɗuwa da wani matsayi da Allah maɗaukacin sarki ya ba wa bawa da alfahari da dukiya da 'ya'ya suna hana mutum ya karbi gaskiya suna hana mutum ya karbi gaskiya saboda haka mutum sai kokarin nisantar duk wani abu da zai jefa shi cikin girman kai sannan duk abin da Allah ya baka arziki ne Allah ya baka ƴaƴa ne Allah ya hore maka ilimi ne Allah ya baka duka waɗannan kasu rudar da kai saboda idan har ka rudu da su za su hana ka karban gaskiya za ka ji cewa kai ma ka kai ka kawo ta wannan abin da ya faru da alwalid bin al-mugira kenan Allah ya bashi ƴaƴa Allah ya bashi dukiya Allah ya bashi matsayi cikin mutan Makka saboda duk kalmar da ya faɗa kowa zai ji ya sallama masa da abin da ya ce ta sha yankan wuka ne kenan yana da matsayi cikin mutan makka wannan ya gadar masa da girman kai wadda daga ƙarshe ya hana shi karɓan gaskiyar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da ita to haka al'amarin yake ga duk wani wanda ya siffanti da siffa irin wannan ni'imomi da Allah maɗaukakin sarki ya masa suka zama suna ziga shi suna ingiza shi hakan ya sanya shi ya zama mai girman kai da jiji da kai da rena mutane to illar da za ta biyo baya ita ce duk abin da za a kawo masa na dadai ba zai karba ba zai rena wanda zai gaya masa gaskiya zai na kallonsa a wulakance to sai a wayi gari ya ki karban gaskiya wannan kuma cutarwa ne a kansa abu na ƙarshe da za mu fita da shi ƙarƙashin waɗannan ayoyi da Allah maɗaukakin sarki ya yi martani wa alwalid bin al-mugira da kuma siffofi guda tara da ya siffanta su da su ba su taƙaita da alwalid bin al-mugira ɗin ba saboda shi alƙur'ani Allah ya saukar da shi ne zama shari'a ga dukkan mutane wannan ne ma ya sa Allah ya haƙaito mana irin martanin da ya mayar wa alwalid bin al-mugira bayan ya siffanta annabi da matsafi ya kira alkur'ani da tsafi Allah mayar masa da martani mai zafi sannan ya ambata mana makomarsa sannan ya zo bayyana mana siffofinsa ya sake bayyana mana makomarsa to haka al'amarin zai ci gaba da gudana har kiyama ta tsaya ga duk wanda ya kama turba irin ta alwalid ibn al-mugira ko da ko musulmi ne duk wanda ya kama turba irin tasa to shi ma makomar alwalid za ta zama irin makomarsa irin hukuncin da Allah madaukakin sarki wa alwalid ibn al-mugira shi ma irin sa zai masa matukar ya bi turbarsa matukar ya bi ya bi gacin sa Allah madaukakin sarki ya tsiratar da mu misali na ƙarshe wanda da shi mawallafin wannan littafi ya ƙarƙare kawo waɗanda suka yi ta izgili wa manzan Allah tare da cutar da shi saboda yaƙi ya daina aibanta gumakansu ababen bautansu da kiran mutane wajen takaita Allah maɗaukacin sarki da ibada to misali na ƙarshe da mawallafin wannan littafi ya kawo cewa minal mustahzi'ina النضر بن الحارث العبدري من بني عبد الدار ابن قصي wannan shine misali na ƙarshe cikin jerin misalan waɗanda suka yi ta cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin Quraishawan Makka waɗanda suka yi ta masa izgi yace daga cikin masu izgili wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akwai An-Nadr bin al-Harith al-Abdali wannan yana cikin jerinsu annadur bin al-harith wanda ya fito da kabilar banu abdiddar shi yasa ake cewa al-abdal ana danganta shi zuwa ga kabilarsa ibnu qusay dan qusay ya hada dangantaka da manzon Allah akan qusay in mun duba nasabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zamu ga qusayyu yana cikin jerin kakannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kakan manzon Allah na hudu in mun duba nasabar annabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib kakan annabi na farko kenan shine Abdul Muttalib bin Hashim kakan annabi na biyu shine Hashim bin Abd Manaf kakan annabi na na uku shine Abd Manaf sai me bin Qusay Qusay kuma shine kakan annabi sallallahu alaihi sallama na hudu to shi wannan annadar bin al-harith harith shine mahaifinsa wane ne kakansa kakan annadar bin al-harith kakansa shine abdiddar qusayyu kuma kakan babansa kenan shi qusayyu kakansa ne na uku kakansa ne na biyu annabi kuma sallallahu alaihi wasallam kusayyu kakansa ne na hudu kage kenan sun haɗu da annabi akan kusayyu amma duk da haka annabi bai kubuta daga cutarwarsa ba yake bayyana mana anan cewar kana idza jalasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam majlisan linnasi yuhaddithuhum wa yudhakkiruhum ma asaba man qablahu qala an-nadr halummu ya ma'shar quraish fa inni ahsanu minhu haditha ya kasance idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna majalisi yana karantar da mutane ƙissoshin al'ummun da suka gabace su yana ambato musu ƙissoshin al'ummun da suka gabace su da abin da suka aikata na saɓon ubangiji da taurin kai da kuma abin da ya same su shine bayanin kana idza jalasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam linnas in manzo Allah ya zauna a majalisi ga mutane yuhaddithuhum yana ba su labari wa yudhakkiruhum yana ambata musu ma asaba man qablahum abinda ya samu al'ummun da suka gabace su adawa samudawa mutanen annabi lutu mutanen annabi shu'aibu sune madiyana wa ila madiyana akahum shu'aiba wa ila adin akahum huda wa ila thamuda akahum salih wa qaum lutin min qabl to idan annabi sallallahu alaihi wasallama ya zauna yana bada labarin waɗannan al'ummu da irin mugayen ayyukan da suka yi na sabawa ubangiji da kuma abin da ubangiji ya saukar musu na ukuba da halaka qalan nadhr sai nadhr ya cewa halummu ya cewa quraishawa halummu ya ma'shar quraish kar ku saurari muhammad ya ku taron quraishawa ku taho fa inni ahsanu minhu hadithan ni na fi shi labarai masu daɗi labaran da zan baku sun fi nasa daɗi shi ba yana baku labarin su samudawa su adawa ba su mutanen annabi lutu to ku zo ni ina da labarai da suka fi nasa daɗi wanda zan baku thumma yuhaddithu an muluki faris quraisha sai su zo su zauna suna sauraron sa sai ya ta ba su labari kan sarakunan farisawa yaya wane ya yi mulkinsa yaya kisra ya yi mulkinsa yaya ya bautar da mutane yaya ya tara taskoki abin duniya sai ta ba su waɗannan labarai da kuma labarin sarakunan rumawa su hirakal da sauransu wa kana ya alamu a hadithahu shi ya dama ya riga ya san labaransu isoshin abin da ya faru da farisawa da sarakunansu sarkiwa ne ya yi shekara kaza kashe shi aka yi a'a mutuwa ya yi ya tara arziki iri kaza yana da bayi kaza ya san waɗannan labarin yakan tashi takanas shi annabar bin al-harif wannan bakurai shi yakan tashi takanas daga makka sai tafi yankin rumawa ya je in yayi kasuwanci ya ci riba ribar da ya ci sai ta bayarwa ana karantar da shi kissoshin abin da ya faru da daulolin farisawa a rumawa hakanan zai tafi yankin farisawa ya je ya ba da kudin da ya kasuwanci ya ci riba ana ba shi kissoshin abin da ya faru da daulolin farisawa da sarakunansu to idan ya tara waɗannan labarai sai zo ta karanta wa ƙuraishawa ya ce kasu saurari annabi sallallahu alaihi wasallama labaransa shi da ya zo da su sun fi daɗi a kan wanda manzan Allah yake gayawa mutane shi ne anan ya ce wa kana ya alamu a hadithahu shi wannan mutumi annabar ya san labaran farisawa da rumawa wa ya ƙulu kuma yana cewa ma a hadithu muhammadin illa asatirul awwalin ya ce labaran da Muhammadu yake zuwa yake gaya wa mutane ba komai ba ne sai ta tsuniyoyin farko na al'ummun farko ma'ana kamar annabi kirkira ya yi ya zo yake gaya wa mutane ko kuma labarai ne kirkirarru da annabi ya ji daga gurin wasu ya ɗauko ya zo yake gaya wa mutane a bar wannan a zo a saurari nasa shi abin ya riga ya faru tarihi ne na wata al'umma zai karantar da su su zo su saurara nasa ba tatsuniya ba ne amma wanda annabi yake karantar da mutane wannan tatsuniyoyi ne na mutanen farko shi ne anan ya ce wa fihi nazala fi suratu luqman akan shi annabar bin al-harith ayar suratul luqman ta sauka shi ma Allah madaukakin sarki ya saukar da aya sukutum saboda wannan bita da kulli da yake yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajen kokarin kauda mutane daga sauraron manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna musu cewar ai abin da annabi yake zuwa da shi tatsuniyoyi ne sannan nasa shi da zai zo da shi ya fi wanda annabi yake zuwa da shi su daina sauraron annabi shi su zo su saurare shi to shi ne allah maɗaukacin sarki ya saukar da aya daga suratul luqman ayoyi har guda biyu ya mai da martani ma wannan mutumi annadhar bin al-harith bin kalda bin abdiddar ibn qusay Allah ce wa minan nasi man yashtari lahwal hadisi liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidha huzwa ulaika lahum adhabun muhin wa idha tutla alayhi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha ka'anna fi udhunayhi waqra fabashirhu bi'adhabin alim Allah madaukakin sarki ya saukar da waɗannan ayoyi don mayar masa da martani ya ce wa minan nasi mai ya shtari lahawar hadith daga cikin mutane akwai waɗanda suke zaben lahawar hadith maganganu na ƙarya malamai suka ce lahawar hadith shine duk wani magana wanda babu alheri cikinsa duk wani sauti da zai fito wanda ba alheri cikinsa sunan salahul hadith sawa'un magana ne ko kuma wani amo ko wani sauti wanda ba alheri cikinsa kaman kaɗe-kaɗe da raye-raye sun shiga karkashin lahul hadith su giba su annamimanci su ashar duk sun shiga cikin lahul hadith su maganganu da za a yi ta wa mutane don a ɗauke hankalinsu daga sauraron alkur'ani ko sauraron hadisi malamai suka ce duk sun shiga ƙarƙashin lahul hadith wasu malaman suka ce duk wani abu da saurarensa zai shagaltar da kai daga aikin ɗa'a sunansa lahul hadith kamar kiɗe-kiɗe su disko wanda suna ke kasar da zukatan bayi sa zuciya ta yi nauyi da zaman tobatta son gaskiya wannan ana kiransu lahul hadith an tambayi abdullahi dan mas'ud Allah yarda da shi kan faɗin Allah madaukakin sarki wa minan nasi man yashtari lahwal hadith me ake nufi da lahwal hadith ibn mas'ud ya ce kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe su ne lahul hadith ya ce na rantse da allah maɗaukacin sarki abun bautan da babu wani abun bauta sai shi lahul hadith shi ne kiɗe-kiɗe da raye to a yau kuma za ka ga galibi da yawa daga cikin musulmi ba abin da suka fi sha'awar sauraro sama da kiɗe-kiɗe da raye-raye ko irin kiɗe-kiɗe na indiya mutum kaga ya wuni yana sauraro a wayarsa duk gasu nan ko kuma na hausa ɗan hausa fim ɗin nan da suka bayyana wanda suka canja al'adun bahaushe al'adar bahaushe an san tacacciyar al'ada ce to amma a sama-saman nan duk an caccanja ta an zo da gurɓatattun al'adu an cusa ciki to sai ka ji matashi ya wuni yana sauraron kiɗe-kiɗe na ‘yan hausa fim ɗin nan to ibn mas'ud ya ce wannan shi ne lahul hadith kiɗe-kiɗe da raye-raye da mutum zai ta sauraro kowane iri me yasa saboda zai shagaltar da shi daga sauraron ƙur'ani idan yana sauraron ƙur'ani zai ji bashi da nutsuwa idan yana sauraron ƙur'ani zai ji kamar ruwan zafi ake kwara masa idan kaga hankalinsa ya kwanta ya samu nutsuwa to ya buɗe wannan kiɗan da ya saba ji to shine su kuma malamai sun ce duk abin da zai kauda kai daga da'a wa ubangiji da ambatan Allah to sunan salahul hadith to shi yasa ibnu mas'ud yayi rantsuwa cewar kide-kide da raye-raye ya rantse da abun bautan da babu abun bauta bisa cancanta sai shi shine lahul hadith wato kide-kide da raye-raye inji abdullahi dan mas'ud yayi ta maimaitawa hasso imamul qurtubi ɗaya daga cikin malaman tafsiri a cikin tafsirinsa aljami' li ahkamil qur'an yace wannan ayar tana ɗaya daga cikin ayoyin da malamai suka kafa hujja da su akan kyamatar kiɗe-kiɗe da raye-raye saboda Allah ya mai da martani wa annadhar bin al-harith bin kilda da wannan ayar na yadda yake zuwa ya zo da labarai don ya kau da mutane da waɗannan labaran daga sauraron ƙur'ani to shine malamai suka canza duk wani abu da zai kau da kai daga sauraron alƙur'ani sunan salahul hadith imamul qurtubi ya ce akwai kaɗan da ya halatta a saurara shine wanda dalili ya amince maka shine wanda ake yi a lokacin bukukuwa wanda mata suke mata suna kidan kwariya to wannan dalili ya yadda da halaccinsa dalili ya tabbatar da halaccin hakan ya halatta da wanda ake irin amurna na na sallar idi da wanda ake dan azaburar da ma'aikata a gurin aiki yace waɗannan guda uku dalili na shari'a ya daga kafa a kansu amma in ka ɗebe su saura duka sun shiga ƙarƙashin lahul hadith ji imamul kurtubi Allah masa rahama Allah madaukakin sarki ya ce wa minan nasi mai yashtari lahwal hadith wajen mai da martani wa annadr bin al-harith kokari da yake wajen janye quraishawa daga sauraron alqur'ani daga manzon Allah su zo su saurari kissoshin da yake karanta musu Allah sai saukar da wannan ayoyi don mayar masa da martani ya ce daga cikin mutane akwai wanda suke zaben lahawal hadith labaru na wasanni labaru na ƙarerai zo suna karanta wa mutane suna hakaito shi ga mutane ba komai yasa suke hakan ba liyudilla an sabilillah don su batar da mutane daga tafarkin Allah dama su tuntuntuni sun riga sun bata to yanzu fafutukarsu shine su batar da wai su dama batattun yanzu shi annadar bin al-harith dama batacce ne to yana zuwa ya karanta wa quraishawan makka labaran rumawa da farisawa dan ya batar da su tunda shi ya riga ya bata ta ya za a ya batar da su ya hana su sauraron qur'ani in ko ba saurari qur'ani ba aka ga ba yadda za a yi su shiri qur'ani yana tattare da shari'a duk wanda ya lazumci jin ƙur'ani ko da ba shiryayye ba ne to zai shi wannan shi ne tasirin karanta ƙur'ani tare da kula da ma'anoninsa galibi a yau muna karanta ƙur'ani amma ba ma kula da abin da muke karanta za ka karanta suratul fatiha daga farko har ƙarshe ba ka san ma ka karanta saboda an haddace ta kuma an saba karanta ta amma ana karanta ana kula da ma'anonin ayoyin ana kula da su wannan ya yi karanci cikin to kuma wannan ya fi amfani wa musulmi a duk lokacin da za ka karanta ayoyin ƙur'ani kana fahimtar ma'anonin ayoyin kullum ƙara shirya kake saboda shi alƙur'ani shirya haka Allah ya kira shi da shi Allah ya kira alƙur'ani da shirya sannan alkur'ani haske ne duk wanda zai na karanta alkur'ani yana kula da ma'anonin ayoyin zuciyarsa za ta cika da haske ayyukansa za su zamanto nagartattu saboda mai saboda yana tare da haske shine alkur'ani to shi a nan gurin annabar bin al-harith ya zaɓi labarai da zai zo yana karanta wa ƙuraishawa don ya ɓatar da su daga sauraron alƙur'ani imamu qatada bunu da'amata sadusi ɗaya daga cikin manyan masanan alkur'ani na magabata ya ce ya isa a siffanta mutum da ɓatacce idan ya zama ya zaɓi maganganun karya akan gaskiya wannan maganin nasa yana da muhimmanci mu kula da shi ya ce yaddu wanda ya zaɓi karya ya fifita shi akan gaskiya in kana neman ɓatacce ba ya shi ‘ya'yan musulmi wani zai wata bai karanta alkur'ani ba amma irin mata a gidaje za ka ga ta sauke dare dubu da ɗaya ta sauke kara da kiyashi irin littattafan nan da ake rubutawa na hausa wasu kuma littattafai ne ma na soyayya kullum za ka ga tana kan karantawa a kwana biyu sai ka ga ta sauke littafi mai feji 60 mai feji 70 wata ma sai ka ga a kwana uku ta sauke littafi mai feji 150-200 amma ba ta samu minti ɗaya da ta karanta shafi ɗaya na alkur'ani ba to wannan shi ne abin da imamu kata da ya kira shi da bata maganganun nan fa da suke karantawa ba gaskiya ba ne ƙarerayi ne duka aka tsara aka shirya wai don a raka musu lokacinsu lokacin ya musu yawa bari a raka musu shi sai a zauna a bata shi a yi awa uku a yi awa hudu a yi awa biyar wata girkinta ma sai ya kone tana can tana karanta littafi cikin littattafan soyayya to imamu kata da bunu da amata sadusi ya ce wannan shine asalin bata ya zama ka zaɓi ƙarya ka fifita shi akan gaske ina mutum ya ta karanta littattafai na ƙarerai labarai na ƙarya wanda ba su da asali ya ajiye labari na gaskiya shine alkur'ani ba shi da lokacin da zai karanta alkur'ani na minti daya amma zai bata awa uku awa hudu yana karanta littattafan karya su nobel din nan duk da wasu sukan ce ni ina karanta nobel ne don turanci na yayi karfi wasu suna fakewa da haka amma tare da haka ba shi da lokacin karanta alkur'ani zai karanta nobel uku hudu biyar a wata daya amma bai karanta izu ɗaya ba a wannan wata wannan shine imamu kata da bini da amata sadu sai kira shi da bata ya ce wanda zai zaɓi ƙarya ya zama ita yake karantawa ya fifita ta akan gaskiya wannan shine asalin bata to shine faɗin Allah maɗaukacin sarki liyudillan nasa an liyudilla an sabilillah dan ya batar daga tafarkin Allah shi ya bata kuma zai batar kenan yanzu duk wanda shi yanzu ya bata ba shi da lokacin da zai karanta alkur'ani amma yana da lokacin da zai karanta wancan littafi na Hausa wanda ya kunshi labarai da kissoshi ko wancan littafi na Turanci wanda ya kunshi labarai da kissoshi kaga shi ya bata kuma ya kwadaitar da mutane suna haka a tsakaninsu wance na sauke littafi kaza tab kin ga abin da ya faru da tani kuwa ta tani ta yi cin amana a a yaushe kika karanta jiya da Allah ba ni nima in karanta ko turo mun kaga ita ta bata ta batar da wata to haka wanda ya karanta nobel ya karanta kaza da kaza tab kaga abin da na karanto kuwa ban gani ba wallahi bari in baka ka karanta ka gani shi ya bata kuma ya batar ba wai muna cewa karanta su musamman su nobel din tunda su akwai fa'ida da ake fita da shi ta bangaren yare ko to littattafan mu na Hausa fa wace fa'ida ake fita da ita bana tsammani ba su karanta wannan littattafai na soyayya da kisoshin Hausa suna koyon Hausa wai za su ce suna koyon Hausa ta can in mai karanta littattafan Nobel zai zai samu wasu kalmomi na turanci da zai amfana da su to shi mai karanta na Hausa ba ba ta shi mai karanta wancan na turancin yana da lokacin karanta ƙur'ani ya tambayi kansa yi wa kansa hisabi wannan shi ne abin da ya kamata mu mai da hankali a kai bayan ya bata kuma sai ya batar da waninsa sai ya batar da wanda ba shi da ilimi jahili ne ya yaudare shi shi ne liyudilla an sabilillahi bi ghairi ilmi dan ya batar bisa tafarkin Allah bi ghairi ilm ba tare da ilimi ba imamu sa'adi ya ce ya batar bisa tafarkin Allah ga wanda jahili ya kai shi ya baro shi shi ya bata sai ya kai wani shi ma ya baro shi wanda baya iya bambance tsakanin gaskiya da ƙarya tsakanin zare da abawa tsakanin tsakuwa da da aya wa yattakhidha huzwa sannan ya riki ayoyin Allah a matsayin abin izgi da wanda ya zo da ayoyin Allah shi ma abin izgi wannan aikin annadur bin al-haris ke yana izgili wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana izgili wa abin da manzan Allah ke karanta mutane cewa tatsuniyoyin mutanen farko ne nasa wanda ya zo da shi ya fi daɗi shine Allah ya ce wa yattakhidha huzwa kuma ya riki ayoyin Allah a matsayin abin izgi da waɗanda suke karantar da ayoyin Allah ya dinga musu izgi Allah ya ce ula'ika lahum azabun muhit irin waɗannan mutane masu ɗabi'a irin wannan na zaɓen maganganun da za su kau da su daga tafarkin Ubangiji subhanahu wata'ala su fifita su akan maganar Ubangiji bayan sun zaɓe su kuma su ɓatar da wani su dinga izgili wa ayoyin Ubangiji subhanahu wata'ala lahum azabun muhi suna da azaba wacce take wulakantacciyar azaba ibn kasir yace kamar yadda suka wulakanta ayoyin Allah suke izgili wa ayoyin Allah da kuma tafarkin Allah subhanahu wata'ala hakanan ranar tashin alkiyama Allah madaukakin sarki zai wulakanta su a cikin azaba wacce take dawwamammiyar azaba shine ulaika lahum azabun muhin lallai irin waɗannan mutane masu irin waɗannan ɗabi'u suna da azaba wulakantacciyar azaba a cikin wutan jahannama to shi annabur bin al-harith Allah ce wa idza tutla alayhi ayatuna idan ana karanta masa ayoyin mu inji Allah ana karanta masa ayoyin qur'ani walla mustakbiran sai juya yana mai girman kai da izza da fankama da isa ka allam ya sama'a kai ka ce bai saurari waɗannan ayoyin ba kai ka ce akwai marfi a kunnensa da ayoyin ba za su ratsa su shiga ba Allah ya ce fa bashirhu bi azabin ali kuma sa bushara da azaba wacce take mai raɗaɗi to wannan shine mutum na ƙarshe cikin jerin mutanen da suka yi ta yin izgili wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama cikin mutanen makka ba iya waɗannan ɗin ba ne amma waɗannan su ne nasu ya fi fitowa fi waɗannan su ne nasu ya fi shahara to wannan martani da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa annadur bin al-harith malamai suka ce za mu ɗauki abubuwa guda biyu ƙarƙashinsa abu na farko da za mu ɗauka ƙarƙashinsa za mu fahimci cewar duk wanda ya jingine alƙur'ani a gefe ya kama wani abu daban wanda ba alƙur'ani ɗin ba to wannan ya kama hanyar ɓata kamar yadda Allah ce liyudilla an sabilillah suka ce ya kama hanyar ɓata kenan yanzu wanda yake so ya zama shiryayye to ya rungumi alkur'ani wanda yake so ya zama shiryayye ya rungumi alkur'ani abu na biyu da waɗannan ayoyi suke karantar da mu shine duk wanda ya zaɓi wasu maganganu daban ya fifita su akan magana ubangiji ya fi jin samun nitsuwa da su akan maganan ubangiji subhanahu wata'ala tonnan zai haɗu da fushin Allah maɗaukacin sarki shi yasa anan Allah ce ula'ika lahum azabun muhi waɗannan ayoyi dai a takaice a ƙarshe duk da cewa martani ne Allah subhanahu wata'ala ya yi wa annadir bin al-harith bisa izgili da yake yi wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a yayin da ya zo yake karantar da mutane alkur'ani amma bai takaita da shi annadir ɗin ba duk wanda ya bi turbarsa duk wanda ya bi gacinsa ayoyin sun shafe shi kamar bayanin da ya gabata akan alwalid bin al-mughira to a ƙarshen wannan babi sai wannan mawallafin wannan littafi ya ce wa kullu haula'i intaqama Allahu min dukkan waɗannan mutane da ambatansu ya gabata mutane kusan guda takwas mutum na farko wanda ambatansa ya gabata wanda shine na gaba-gaba cikin waɗanda suka cutar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka tsangwame shi suka yi ta masa izgili shine Abu Jahal ai mun ga Abu Jahal ya gabata bayani a kansa duka ya gabata wannan shine mutum na farko mutum na biyu Abu Lahab Abu Lahab shi kan ma babba ne ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai mutum na uku ukubatu bin abi mu'aid cikin jerin waɗanda suka cutar da manzan Allah suka tsangwame shi suka yi ta masa izgi mutum na uku shine ukubatu bin abi mu'aid sai mutum na hudu al'as bin wa'il as-sahmi shine mutum na hudu cikin jerin mutanen da suka cutar da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama suka yi ta masa izgini da tsangwama sai mutum na biyar al'aswad bin abdi yahud a zuhuri sai mutum na shida al'aswad bin al-muttalib al'asadi ɗan babban khadija sai mutum na bakwai shine wanda muka karkare kissarsa a yau muka shiga na ƙarshe shine alwalid bin al-mugira alwalid bin al-mugira shine mutum na bakwai sai mutum na takwas na ƙarshe annadur bin al-harith al-abdari waɗannan mutane guda takwas su ne mafi shahara cikin waɗanda suka cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a yayin da ya bayyana da'awarsa to shine anan mawallafin wannan littafi yace wa kullu haula'in taqama Allahu minhum dukkan waɗannan mutane guda takwas da ambatansu ya gabata Allah maɗaukakin sarki sai da ya musu hukuma Allah bai bar su haka ba Abu Jahal Abu Lahab Al-As bin Wa'il As-Sahmi Al-Aswad bin Abd Yaghuth Al-Aswad bin Al-Muttalib Al-Walid bin Al-Mughira sai An-Nadhr bin Al-Harith bin Kilda al'abdari waɗannan mutane guda takwas duka sai da Allah ya musu ukuba sai da Allah maɗaukacin sarki ya saukan musu da ukuba tun a nan duniya kafin su je su tarar da ta lahira tana nan tana jiransu ko kuma yanzu haka ma suna nan suna ɗanɗana kuɗarsu cikin ƙaburburansu shi ne malamai suka ce musulmi ya ɗauki izina duk wani abu da yake da alaka da manzan Allah kar ya kuskure masa izgi saboda makomar izgiri ga manzan Allah batta da kyau waɗannan mutane da suka yi ta izgiri wa manzan Allah ƙarshensu bai yi kyau ba kuma makomarsu ba ta yi kyau ba duk wani abu da aka ce maka manzan Allah sallallahu alaihi sallama ja bakinka kai shi karka kuskura kai masa izgiri wani abu da ke da alaƙa da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama karka masa izgi wani abu da manzan Allah ya zo da shi karka masa izgi saboda wanda ya yi izgiliwa manzan Allah ko wa abin da manzan Allah ya zo da shi ƙarshensa baya kyau abin da wannan bayani yake fito mana da shi kenan yace kama qala ta'ala fit tanzil fi suratul hijr kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗi a cikin alqur'ani a suratul hijr Allah ya ce inna kafaynaka almustahzi'in alladhina yaj'aluna ma'a Allahi ilahan akhara fasawfa ya'lamun Allah ya ce inna kafaynaka lallai mu mun iyan maka mun isar maka almustahzi'in kaidi da sharrin masu izgi Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk masu izgili masu maka izgili mun iyan maka kaidinsu mun iyan maka sharrinsu su wane ne masu izgili wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama alladhina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar daga cikin siffofinsu sune waɗanda suke sanyawa tare da Allah wani abun bautan daban Allah ce fa sawfa ya'lamun irin waɗannan mutane da sanni za su sani masu izgili wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi to nan alkawari ne Allah madaukakin sarki yake yi wa manzansa cewar izgilin da waɗannan mutane suke maka karya dame ka karya ɗaga maka hankali Allah zai iyan maka wannan izgilin nasu Allah zai iyan maka kaidinsu Allah zai iyan maka sharrinsu da duk abin da ya ga dama na nau'ukan hukuma Allah zai saukan musu kuma Allah ya aikata haka ɗin ya ce wa kaduwa za Allahu jalla zikiruhul wa'ada fi suratul madi littahaqquq min wuqu'ihi li'anna al-ayata makiyya yace Allah madaukakin sarki wanda ambatansa ya daukaka ya sanya wannan ayar ta fito a surata madi in an ce madi abin da ya riga ya faru wato Allah ya fito da ayar kamar ya riga ma ya faru wajen iyan masa sharrin masu izgi ta da Allah ya inna ka faina kal mustahzi'in mun iyan maka kenan amma riga an iyan masa sharrin nasu an ta faru ta kare inji bahaushe ta faru ta kare har ma an iyan masa da sharrin nasu kaman an riga an aiwatar ma tintintin tare da cewar ayar makkiya ce a garin makka aka saukar da ayar me yasa Allah ya zo da bayanin asura na madi kamar abin ya faru ya kare kamar an iya masa sharrin nasa an gama don Allah ya nuna tabbatuwar faruwan haka kenan tabbas ba tantama ba makawa masu maka izgilin nan sai Allah ya iya maka sharru shi yasa aka zo da labarin asurar madi sura abin da ya riga ma ya faru ya an gama an zo da shi asurar abin da ya riga ya faru ya gama tare da cewa nan gaba ne zai faru don a nuna tabbacin faruwansa ba makawa la mahala labudda waɗanda suka yi izgili wa manzan Allah sai Allah maɗaukacin sarki ya iya masa sharrusu ya ce wa halaku hadihil fi'ati kana ba'dal hijira tare da cewar halakar waɗannan mutane guda takwas da suka yi ta izgili wa manzan Allah bai faru ba sai bayan annabi ya yi hijira amma ayar ai a makka aka saukar da ita Allah sai ya ce ya gama da su ya iyawa annabi da sharrinsu tare da cewar nan gaba ne iyamma annabi da sharrin nasu zai faru yasa anan gurin yace wa halaku hadhihi alfi'ati kana ba'da alhijra halakar waɗannan mutane da suka yi ta izgili wa manzon Allah bai auku ba sai bayan hijira dukan su waɗannan mutane guda takwas duk halaka suka kuma suna can suna dandana kudar waɗannan mutane guda takwas da muka jero su yanzu ya ce faminhum man kutila daga cikinsu akwai wanda kashe shi aka yi ka abi jahal abu jahal kashe shi aka yi wannan birbin alharith wannan mutum na karshen da yanzu muka karanta kalar isgilinsa shi ma kashe shi aka yi wa uqbatu bin abi mu'ayt da uqbatu bin abi mu'ayt waɗannan mutane guda uku duk kashe su aka yi kashe su aka yi a ina a yakin badar kaga wannan shine ma'anar inna kafainakal mustahzi duka kashe su aka kisa kuma na wulakanci abu jahal da annabir bin al-harith da ukubatu bin ma'abi mu'aid da aka kashe su sai aka kama kafafunsu ana jansu yadda ka san akuya ta mutu ta zama mushe ka kama kafanta ka ja ta ka kai ta bola haka aka ja su a gadon bayansa aka ja su aka je aka cilla su cikin rijiya annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya tsaya jikin rijiyar ya ce abu jahal annadir bin al-harif ukubatu bin abi mu'ayyid hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa shin kun samu abin da ubangijinku yayi alkawari na ukuba da azaba kun tabbatar da shi gaskiya ne sai da na umar ya ce rasulullah ya kake magana wa matattu wanda ba sa ji yace kai dinnan umar baka fi su jin abin da nake faɗi ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama to wannan karshen masu izgili wa manzan Allah kenan sallallahu Alaihi wasallam ya ce wa minhum man ibtalahu Allah bi amradin shadida daga cikin su kuma akwai wanda shi ba kashe shi aka yi ba Allah ya jarrabe shi ne da rashin lafiya matsananci sai mummunan ƙarshe fa halaka sai ya halaka da wannan rashin lafiya fa halaka minha ya halaka da wannan rashin lafiyan daga cikin misalai kaman akwai Abu Lahab Abu Lahab Allah ya saukar masa da matsanancin rashin lafiya wanda shine ya zama ƙarshen sa kuma ya mummunan ƙarshe wal As bin Wa'il al As bin Wa'il shi ma rashin lafiya matsanancin rashin lafiya shine ajalinsa wal walid bin al-mughira da walid bin al-mughira waɗannan mutane guda uku suna cikin misalan waɗanda Allah madaukakin sarki ya halakar da su da matsanancin rashin lafiya saboda izgilin da suka yi wa manzon Allah to haka al'amarin yake har kiyama ta tsaya duk wanda zai izgilewa wani abu da manzon Allah ya zo da shi ko wani abu da ke da alaka da manzon Allah misali gemu ko kuma hijabi lullubi da mata za su yi mutum ya masa izgini to ko shakka babu ƙarshensa ba zai kyau ba saboda waɗannan mutane ƙarshensu bai kyau ba me yasa izgini da suka taiwa manzan Allah da izgini da suka taiwa abin da manzan Allah ya zo da shi to haka zalika al'amarin yake a yau duk wanda zai izgili wa manzan Allah ko ya izgili wa abin da manzan Allah ya zo da shi ko ya izgili ma wanda ya kama turba ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma makomarsa za ta zama irin makomarsu Allah ya tsiratar da mu wannan shi ya kawo mu karshen karatu a wannan babi na cutar da manzon Allah da aka yi ta bayan bayyana da'awarsa za mu dasa aya a nan sai Allah maɗaukacin sarki ya kai mu majalisi na gaba sai mu je ga babi na gaba shine islamu hamza abubuwan da muka karanta waɗanda suke dadai Allah maɗaukacin sarki ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe Allah maɗaukacin sarki ya gafarta mana وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته